اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينجوها فهجرته إلى ما هجر إليه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا بسم الله akwai tambaya ne? ehe shagame to shi dai duk abin da ya je makogaro yana karya azumi musamman abin da ya zama na ruwa-ruwa saboda haka shakan shi a matsayin magani sai mu ce idan shi mai ciwon ya zama kwata-kwatan bai shaƙa ba ba zai iya rayuwa ba to kaga ya kai matsayin da ciwon shi ya kai ba zai biya azumi ba kenan amma duk abin da ya zama mai ruwa wanda za a zuba shi ya je makogaro zai karya azumi yawwa sai dai kawai ya danganta bisa laruran mutum ai akwai matsayin da mutum zai kai azumin ma a ce ya bari yawwa akwai yanzu wanda yake da ciwon kishi wanda kwata-kwata ba zai iya wasu awanni bai sha ruwa ba wanda likita mai imani mai amana ya tabbatar da cewa idan ya yi awa kaza bai sha ruwa ba zai taɓa rayuwan shi to wannan za a iya cewa ya haƙura da azumin saboda me saboda dama Allah ya ce fattaqulla mastadatun ko la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha mutum ba za a ce dan ibada har ya kai shi zuwa ga halaka ba
To shi dai hanya kowa yana da haƙƙin bi, kowa yana da haƙƙin bi, kuma makaruhi ne ma a zo kan hanya a tsiri sallah, kan hanyar da mutane suke wucewa makaruhi ne mutum ya zo ya sallah a kan hanya. Saboda haka gaskiya a yadda ainihin masallatai suke da yawa kuma gurare yake da yawa ba daidai bane a ce saboda za a yi sallan tarawihi har haddas yanya a ce ba wanda zai bi yawwa ba laifi bane masallaci ya cika a fito waje a yi sallah amma har ya kai ga an datse hanya an hana mutane bi in dai ba domin security ba kamar yadda ya faru a shekarun baya a garin nan wanda ana tsoron masu bi din za su iya illanta masu sallan to wannan saboda tsaro za a iya yi amma dalilin sallah a ce wai an kanya hanya gaba daya to kaga wannan zai zama ba daidai ba an shiga haƙƙin mutane lalle lalle ne a san yadda za a yi a daina tsare ainihin hanyar mutane saboda hanya din kowa yana da haƙƙi na bi a wannan hanyar To a mazhabin malikiya dai mace ba ta limanci ko ga mata ‘yan uwanta ko ga maza mace ba ta limanci sharaɗin limanci akwai mazakuta idan mutum ba namiji ba ne to ba shi da ainihin ba shi da ya rasa ɗaya daga cikin darajoji na ainihin limanci saboda haka mace ba ta jan sallah a mazhabin malikiya sai ainihin namiji. saboda haka ba zai yi mace ta ja sallah ba duk da dai an samu a zamanin manzo Allah akwai wacce ta ja sallah da sauransu amma dai a mazhaban malikiya muke magana tunda fatawa ana ba da shi a mazhaban da ake kai ne to mu nan muna kan mazhaban malikiya duk abin da ya shafi fatawa lalle ne a ba da shi a mazhaban malikiya sai dai kawai idan abu ya kure ya kure ya kure za a iya ainihin aran mazaba amma sai ya kure saboda shi mazabobi malamai suka ce kasancewa mazabobi rahama ne ga al'umma me yasa rama ga al'umma ai ba dan akwai mazabobi ba da za ta iya kurewa mutum ya rasa yadda zai yi sannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wanda ya yi ijtihadi ya dace yana da lada biyu wanda ya ijtihadi ya kuskure yana da lada daya kaga duk ba wanda yake da laifi in dai a bisa ijtihadi ya ya ya ya ya ainihin assasa a tafiyarsa to sannan kuma a mutane akwai mujtahidi akwai muqallidi mujtahidi wanda matsayin ilimi shi ya kai yayi ijtihadin dan ijtihadin ba kawai zaka ci ni ina ganin saboda an yi kaza kaza ba a'a akwai matsayin da zaka kai sannan kai ijtihadin sannan idan mutum ya zama mujtahidi matsayin shi aka yi ijtihadi in yayi ijtihadin dama ga hadisi ya zo in ya dace yana da lada biyu in ya kuskure yana da lada daya amma dai ai shi kan shi zai iya kokarin shi ne yayi ya dace din kuma abin da ya ijtihadi ya istinbadi ya fitar din shi a irin ilimin shi da iya kurewar shi yana ganin wannan shine ainihin daidai shi yasa ya kafa shi sannan kai mu kalladi da kai matsayin ijtihadi ba za ka kalladu da shi ne tunda shi ya kai matsayin kai baka kai ba to an yadda ka zama mu kalladi karatu da shi ka bi shi a abin da shi ijtihadin shi ya nuna mar to mazhabobin nan an gina su a bisa ijtihadi ne sai ka samu a mazaba kaza abu kaza zai yiwu a mazaba kaza ba zai yiwu ba ta kange wannan mazabar kuma ta ce zai yiwu ba wai ra'ayi ba ne ijtihadi ne a wannan mazaban a ijtihadi na wannan mazaban ya tabbatar da wannan abin a ijtihadin wannan mazaban kuma ya kore wannan abin amma kuma kowanne a bisa ijtihadi ne in ka ce ya aka yaka sai mu ce dama ai hadisin ya ce wanda ya ijtihadi ya dace da wanda kuma ya kuskure kaga dole dama ko a dace ne ko a kuskure saboda haka to idan kana bin ainihin mazaba guda ba hana idan ta ƙure ma karsu yadda za ka yi ka yi taƙalidi da wani mazaba ba amma ba zai ka yi kame kame a mazaba ba ka ɗosana wannan mazabar kaza a yi to shi kenan wannan ma kaza kawai ka yi ta bin sauƙi za ka wayi gari ba ka da jagora malamai suka ce ayan nan da take cewa yau mana du kulla unasin bi imamiyyin zai yiwu da wannan mazaban ake nufi kai muƙalladi za a tashe ka a ƙarƙashin tutan imaminka da kake bi. To, idan aka je lahira, in wannan ayar ta tabbata akan cewa ana nufin mujitaidai ne da muƙaddadansu, to yanzu idan ya zamo kai kame-kame kai. a mazhabin malikiya ka bi abubuwa masu sauki ka karba a shafiya ka bi masu sauki a hanbaliya ka bi masu sauki duk ka karɓo saukin ka hada idan aka je waye imamin ka duk inda ka je koran ka zai wurin kuwa duk inda ka je koran ka zai yanzu misali a harkan aure akwai mazabin da zaka ji sun ce in dai aure an samu siga an samu sadaki an samu wali ai ko ba shaidu za a iya yi wani ya ce an samu kaza an samu kaza ko ba kaza sai ka ga mazabobin nan kowanne zaka samu yana da abu uku amma na hudun ko ba shi wanda wannan ya ce babu wannan ya tabbatar wanda ya ce babu wannan ya tabbatar kai kuma sai ka kakkama ko ba shaidu to ai ba shaidun nan ya ce ko ba alwali to ba alwalin nan ya ce ko ba siga ba siga to me aka yi kenan da daro kenan kawai da kai sai ita wannan mazabin sun ce ko ba shaidu ka kore shaidu wannan sun ce ko ba wali ka kore wannan sun ce karshe sai ka tashi abin da kai din kowane mazhaba ma ka je ka tallata za su ce wannan izina ne ka gani ranar tashin kiyama ko in aka zo wajen imami in ka ce imami kaza ya ce ko ba shari zai ce to na ce ma ko ba wali ko ba kaza ko ba kaza duk abin da kace ya ce ko ba kaza din zai ce to ai ban ce ma ba kaza ba kaza ba kaza za ka tashi a tutar babu yawwa amma idan tafiya ta yi tafiya za ta iya kurewa mutum yanzu misali a mazhabin malikiya duk mutumin da ya yi alwala da ya yi alwalan nan sai ainihin taba ya shafa na jin daɗi kuma ya ji daɗi kaga alwalan shawarwari tun a adari da su a shi mun karanta ba idan mutum ya shafa don jin daɗi ko kuma ya shafa ya ji daɗi balle kuma ya shafan don jin daɗin kuma ya ji daɗin alwalan shawarwari ko akwai mazahib ɗin da kuma sun tafi akan cewa ba abin da zai warware alwala sai abin da ya fita a jikin mutum ko ka yi shafan don jin daɗin ko ka ji daɗin alwalanka na nan to yanzu misali ka je aikin haji a cikin aikin hajjin na akwai abin da ake ake cewa dawaful ifada dawaful ifadan nan in a shekara mutum miliyan biyu ne suka jaji sai ka ce kusan miliyan biyu gaba ɗaya lokaci ɗaya za a taru a cunkusu a wannan lokaci a ce ana so a yi dawaful ifada sai ka ga wani ma yana tafiya kafan shi baya taba ƙasa sai ka ga kuna tafiya murza ainihin hiramin da kake murzawa wannan ya murza sai ka ga kasan ya marmashi ya zama kaman ainihin gari aka zubar haka nan kan kai kewayo ɗaya sai ka kai minti talatin ko awa guda to a irin wannan ka je ka shiga kana yi ka kewaya shida saura na bakon ma saura kaɗan kawai sai ka samu ganga gaba mace baya mace sun sa ka tsakiya kuma ka ji daɗin to yaya ko shi dawafi alwala yana karyewa dawafi ya rushe to idan kuma ka ce yanzu mu ba mu zaben mu yanzu halin da na samu kan nan nawa dawafin nan nawa ya rushe to ta ina ma za ka fita ka sake alwalan ta inda za ka fita ka sake alwalan ma ba karamin bala'i ba ne kuma in ka ka sake alwalan ta ina za ka fara kuma me zai tabbatar mana da cewa in ka fara din ba za a sake yin irin wannan ba ka gani to a irin wannan za ka iya takalidi yawwa to ka yake na ashe mazabobi gaba ɗaya rahama ne yawwa mazabobi kasancewa akwai mazabobi rahama ne tunda dukkan su ala hudan min rabbihim wa rahama yake ko duk suna kan shirya na ubangiji amma mutum yayi kame kame a mazaba wannan shari'a bata yadda ba kuma ba da fatawa ana ba da fatawa ne akan mazabar da ake kai mace ba ta limanci a mazaban malikiya yawwa aha bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Allah madaukakin sarki ya ce, Wata rakna ba'abahum yau ma'izi ya muju fi ba'ad, wani fi kafi suri fa jama'anahum jam'a. Ya jujo ma jujo da jiya muka yi maganan su wanda zulƙarnaini ya yi katangan ƙarfe tsakaninsu da ainihin wayanda suke shigowa su cuta, ai an ce daga ƙarshe lokacin da wa'adin Ubangiji ya zo wannan garin zai ainihin dandake ya ainihin ya nike ya zama babu shi gurin ya zama hanya ne na biya jujo ma jujun su shigo ko to idan suka shigo a wani ƙaurin an ce wannan ayan tana maganin ya jujo ma jujun ne za su cuɗanyu da mutane Allah ya ce wa tarakna sai mu bar ba da sashin su yau mai izin a wannan ranar ranar da suka fito ya muju suna kutsawa fi babin shigin sashi za su shigo su cuɗanyu da jama'a gaba ɗaya zai zamo duk irin ɓarnar da suke yi ɗin za su shigo su yi wannan ɓarnar kuma gashi nan dama an ce sun fi jama'a yawa dama an ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi duk lokacin da masu ɓarna suka zamo sun fi jama'a yawa kaga sai abin da Allah ya yi to za su shigo yanda ka san kumfan kogi yana ainihin shiga junan shi to haka nan Allah ya ce za mu bar su ba a bar sashen su yau mai izin a wannan ranar ranar da suka fito ya muju fi babin zai rika kutsawa cikin sashi kamar yadda kumfan kogi yake hautsunuwa da junan shi to wannan kaga dama fitowansu shine alama yana da cikin alamu na tashin kiyama kaga alamun tashin kiyama kam in sun zo kaga kiyama ta kusanto kaga ƙarshe dama akwai busa na ƙaho da ake yi busa na farko wanda zai rikita duniya gaba ɗaya busa na biyu wanda gaba ɗaya za a mace busa na uku kuma shine wannan busan da yake faɗa busan da ainihin za a yi tashin kiyaman gaba ɗaya Allah ya ce wani fika fi suri fa jama'anahum jama'a wani fika fi suri sai a yi busa cikin ƙafo busa na tashin kiyama kenan tunda akwai busa da macewa wani fika fi suri fasa'i kaman fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah sun wani fika fi ukura fa izam qiyamun yanzurun to shine wannan yawwa wani fika fi suri sai a yi busa cikin ƙaho fajama'anahum jam'a Allah yake sai mu tara su halittu gaba ɗaya za mu tara su a guri ɗaya ranar tashin kiyama jam'an tarawa Allah ya ce ba zai bar kowa ba ba wanda za a bari kowa sai ya halarci wannan taron tashin kiyaman da na kirki da na banza da mace da namiji da wanda ya mutu yana yaro da babba da kowa gaba ɗaya Allah ya ce fa jama'anahum jam'a za mu tara su ainihin tarawa aha wa aradna jahannama yawma idhil lil kafirina arda Allah madaukakin sarki yace wa aradna jahannama ranan nan za mu kusanto da jahannama za mu bayyana ta yau ma izin a wannan ranar lilkafirina ga ainihin kafirai ardan bayyanarwa ranan za a zo da jahannama filin tashin kiyaman a kusantar da ita ga kafirai kowane kafiri yana ganin jahannama yana ganin dukkan abun tsoro da yake cikin ainihin jahannama din kamar yanzu ya zo hadisi manzo Allah ya ce mala'iku dubu saba'in su ne za su jawo ainihin jahannaman da igiyoyi dubu saba'in da dai yadda ainihin aka sifanta a wannan wannan hadisin za a zo da jahannaman filin tashin kiyama zahiri ga ta nan za a bayyana ta ga ainihin kafirai shine wa aradna za mu ainihin bujiro mu kusanto da jahannama wutar jahannama yau mai izin a wannan ranar lil kafiri ga kafirai arban bujirowa za a bujiro da ita ga yanan kurukuru suna ganin ta shine wani waje yake cewa wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil gawin za bayyana da ainihin wutan jahima duk ga sunan ainihin kangararru suna ganin ta karshe a watsa su a cikin ta Allah ya kare mu
الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا سوى كابران الله يكي الذين سوفوا إن كابران جزاء بجروا أكسان تور جهنم غريسو سوني ودن كانت أعينهم في غطاء عن ذكري wayanda idanunsu ya zabo yana cikin rufi daga ambatona idanunsu ya rufe ba sa yadda su ambaci Allah kuma ba sa yadda ma a ambaci Allah su ga wannan ambatan a matsayin abin da yake na gaskiya za a karanta musu Qur'ani amma idonsu ya rufe ga ganin ainihin wayannan ayoyi na gaskiya a matsayin gaskiya Allah ya rufe ainihin idanunsu su ne a wani waje yake cewa sun bukumul umyun yawwa makafi ne ba sa ganin gaskiya kurame ne ba sa bin gaskiya baibaye ne ba sa iya faɗan gaskiya za ka gan su ga su idan yana nan zahiri yana ganin komai amma idan gaskiya ta zo sai Allah ya rufe idan ba za su ga gaskiya ba haka nan gashin ana magana komai suna ji amma duk abin da ya zamo na gaskiya sai kaga ba zai iya shiga cikin ainihin kunnen su har su fahimce shi a matsayin gaskiya ba to waɗannan su ne waɗanda ainihin jahannama za ta yi aiki a kansu yace allazina kana ayunun fi qitain an dhikri wa'anda su ne waɗanda kanar ayunun idanun suka kasance fi giba'in cikin rufi an zikiri gabarin ambatona gabarin alƙur'ani kenan sun makance ba sa shiryuwa da karatun ƙur'ani in an karanta musu wa kanu la yastati'una sam'a kuma sun kasance ba sa samun iko na jin ainihin alƙur'ani din idan an karanta alkur'ani wannan alkur'ani maimakon in mutum mai imani zai je ƙara mar imani to su baya ma shiga kunnen su shiga na fahimta da zai je ƙara musu imani ka san dama shi Allah shiriya yana hannun shi in ya so a shiriya sai ya bude cikin idan an karanta sai ya shiga sai a shiriya to su gaba ɗaya idon an rufe shi kunnen shi ma an samu ainihin wakar an zuba an sa nauyi a kunnen ba sa samun daman ma su ji gaskiyan balle su karba kaga kenan duka shirya na Allah ne sai Allah ya shiri wanda zai karbi shiryan sannan ya karba Allah ka shirye mu
أما حسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أفحسب الذين كفروا Allah madaukakin sarki ya ce wai shin wayanda suka kafirce suna zaton an yattakhizu ibadi min duniya auliya cewa wannan rukon bayina da suka yi min duni koma bayana suka bar ni suka riki bayina auliya a majibinta suna zaton wannan abin da suka yi zai amfane su ko kuma wannan zai zamo ceto gare su ko wayanda suka rike za su iya ceton su Allah ya ce ai wannan abu ba zai musu amfani ba dole sai sun zo sun gamu da ainihin azabar Allah kaga nan yace an yatta shi zu ibadi a cikin ainihin bayan Allah a cikin su ne ainihin kowa bawan Allah ne komai da ka sani na Allah ne halittan Allah ne bawan Allah ne ba to a cikin bayin Allah din akwai bayin Allah da suka riƙe wasu bayi suke bauta musu kamar wayanda suka riki annabi isa suke bauta mar kamar wayanda suka riki uzairu wa qalatil uzairu wa qalatil yahud uzairu ibn allah wa qalatil nasara masih ibn billah wasu kuma sun riki mala'iku sun ce yaya mata ne na allah wasu sun sassaka gumaka suna bauta musu wasu suna bautan rana wasu suna bautan wata wasu suna bautan wuta gashi nan dai dukkan abubuwan da suke bauta wannan gaba daya allah ya ce suna zaton wannan bautan zai musu amfani ne an yadda shi zu ibadi min duniya auliya sun riƙe ainihin bayina min duni koma bayana auliya majibinta da suke bautawa to suna zaton wannan bautan zai musu amfani ko suna zaton wannan bautan ba zai fusatar da ni in kama son musu hukuma ba to kaga wannan duka ya nuna cewa wannan bautan gaba ɗaya ba zai musu amfani ba ƙarshe zai zama musu ainihin azaba ne ranar tashin kiyama Allah ka kare mu inna atadna jahannama lil kafirina nuzula Allah ya ce to fa waɗanda suka riki wani Allah suke bauta mar suka kafircewa Allah Allah ya ce to fa san inna mu atadna jahannama mun tattali mun mun shirya jahannama din nan ne ma nuzulan ta zamo masauki lil kafirina ga kafirai kaga shi in an ce nuzul shine masaukin bako na farko duk lokacin da bako ya zo ai ana entertaining din shi kuma ake cewa wanda in ya zo za a dan ajiye shi a wani guri a dan kamar dan abubuwa na hutu kafin a kai shi babban masaukin to su jahannaman shine masaukin su na farko kaga kenan abin da zai biyo baya har ainihin jahannaman tafi wannan abin sauki to Allah ya ce mu mun tanaji wutan jahannama ya zama nuzulan shine masauki na bako lil kafiri ga kafirai ba za su bakonci lahira ba to in sun bakonci lahira masaukin su na farko ma zai zamo ainihin wutan jahannama ne Allah ya kare mu
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا Allah madaukakin sarki ya ce, Ya Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Kulga ya musu hal shin nunabbi'ukum ko mu ba ku labari ne bil afsari na amana ga wanda suka fi yin asaran ayyukansu a cikin masu asara ko mu ba ku labarin wanda suka fi kowa asaran aiki to wanda suka fi kowa asara shine allazina waɗanda balla sa'ayuhum aikinsu ya ɓace suna yin barna a filayati duniya a rayuwar duniya a hakan kuma wahum su ya sibuna suna zaton annahum yusinuna sun'a suna kyautata aiki ai akwai su akwai wayanda yanzu haka sun dukuba suna aiki kaje kaga akwai fada akwai kisis akwai kaza wanda zaka ga shi aure ma ya yanke baya yi ya yanke da jama'a ya koma jeji kullun ya sa dogon riga ya rike wani abu kamar sharbi in kai mar magana baya amsawa wai shi yana ibada kaga kuma wannan ibadan ai ibada ne na ainihi shi yana ganin abu mai kyau yake yi amma kuma aikin ya riga ya ɓaci malamai suka ce misali ai duk wa'annan din asalin addinin su saukakke ne daga Allah idan mutum ba yahude ne yana bin addinin yahudanci ya je ya zamo ainihin mai tsarkake addinin har ya zamo yana irin wannan ayyuka na wahalan ai asali addinin yahudanci da addinin annabi musa addini ne saukakke daga allah addini ne wanda har ake ce musu ahlul kitabi haka nan idan mutum kirista ne ma nasara wanda yake ainihin bauta irin bautan nasara ai shi ma wannan addini ne saukakke daga allah to amma matsalan shi ne duk lokacin da mai bin addinin ju mai bin addinin yahudanci yake bi yana bi yana bi ne kafin zuwan annabi isa annabi isa yana zuwa ya sabanta ainihin addinin Allah addinin Allah ya tashi daga yahudanci ya koma nasaranci kuma shi duk addinin da zai zo duk annabin da zai zo baya ainihin kushe wancan annabin ba wai kushe wancan din zai ba a'a za a yi wasu gyare-gyare ne sai a ce to wancan addinin gaba ɗaya yanzu a bar shi a koma wa wannan annabin wannan annabin da ya zo ya yi naski na wancan ainihin annabin saboda haka zuwan annabi isa yahudawan da suka ƙi bin shi to ko me za su yi na aiki akan addinin annabi Musa sun yi a banza su suna ganin suna aiki na alkhairi suna aiki na ibada amma kuma ina abin da suke yi din barna ne ba su sani ba saboda me an riga yayi isfi a wancan yanzu wannan na kiristan shine addini na kiristan yana tafiya yana tafiya dama shi zuwan annabi isa ma ai kiransa shine musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismu ahmad ko yana gaskata at-taura na annabi Musa sannan kuma yana bushara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka kai ba yahude in ka kibin annabi Isa to kai a banza abin da zaka yi din ya zama shirme duk irin wahalar da zaka sha wahalar ka din za ta tafi a banza ne saboda me saboda an canza haka nan kai ba na sare idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo kace kai ba za ka bi shi ba kana nan akan alƙawarin ka na farko to abin da kake ya zama na banza kamar misali malamai suka ce kamar misalin kuɗi ne kaga kuɗin nan takardu ne ai gwamnati ce ta yarda cewa a wannan karan wannan takardun su ne kuɗi ana nan ana nan ana nan ana tafiya sai aka zo gabar da gwamnati ta ce to daga yanzu an yi canjin kuɗi an dakatar da wa'annan takardun duk wanda yake da su ya kawo su za a canza mar da sabo sai kai ka ce kayi kai ba za ka bar abin iyaye da kakanni ba kai tun iyaye da kakanni wannan kuɗin da shi ake aiki ba za ka bari ba aka yi aka yi aka sa dai a zo a canza ba a canza ba kaki ka tara ainihin kuɗin ka miliyoyi aka gama canji aka rufe aka ce daga yanzu wayancan sun zama takardun banza in ka ɗauka ka je kasuwa da miliyan kaza wa zai ai shara ne mai shara ma ka kira sai ka biye shi kwashe ma ko amma kai sai ka rike a matsayin wannan su ne kuɗi ai mu abin kaka da kakanni ne ka rike su kam kana ta wahala amma kuma wahalar naka aikin banza ne to haka nan duk wanda yake bin wani addini ba addinin musulunci ba dan zuwa musulunci Allah ya ce wa man yabtaji ghairal islami dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya bi wani addini ba musulunci ba Allah ya ce har abada ba za a amsa mishi ba to abin da ba za a karba ba kan in kayi ma ba kayi a banza ba yawwa saboda haka su ne wanda suka fi asara a duniya sun yi sha wahala suna ganin aikin da suke mai kyau ne sannan sun je lahira kuma aikin nasu zai tafi a ba mansura gaba ɗaya a banza allazina kanat ayinu ko yawwa allazina balla sa'ihum wanda suka fi asara shine Allah ya ce su ne waɗanda aikinsu ya ɓace fil hayatin duniya a rayuwar duniya suka ɓace suna ta yin aiki wa hum yasibuna su suna zaton annahum yusinuna suna suna kyautata aiki ne ai yanzu duk wanda ka je ka same shi yana irin wannan sauma yana ibadan shi ai har ga zuciyarsa yana ganin kawai yaƙinan shine dan aljanna kawai yana ganin yana mutuwa zai shiga aljanna ne to amma kuma aikin nashi a banza yake tafiya saboda me saboda annabin nashi da yake bi ɗin ya yi bushara da akwai annabi mai zuwa a gaba wanda in ya zo dama yana daga cikin isar da saƙon shi ma in wannan annabin ya zo ka bar wannan ka bi wancan dama an riga an gaya ma sai ka ƙibi ka ce kai dai kana na kan tsohon alkawarinka ka ga aikin zai tafi a banza ne gashi a duniya an sha wahala a can kuma za a je a fada cikin wahala Allah ya kare mu wa hum yasibuna su suna zaton annahum yusinuna suna su suna kyautata aiki ne a shi aikin da suke duk aikin banza ne saboda haka tun kan lokaci ya kurewa mutum mutum ya zo ya musulunta ya bi hanyar ainihin annabawa ya bi hanyar manzanni dan addinin musulunci yana cewa amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun ko kullun amana billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi to kaga tafiyar musulunci kenan a musulunci babu wani annabi ko wani manzo da musulunci zai ce wannan ana inkarin shi ba manzo bane don duk wanda ya inkarin wani manzo to sauran ma gaba ɗaya ya rusa to su kuma matsalar da ta zame su manzon da ya zo ba manzo bane nasu ne manzo mu kuma da Allah ya so mu da rama sai ya kama a ƙarshe sai ya zama mu mun yarda da gaba ɗaya sannan kuma mu ne na ƙarshe wanda kowa dole ya zai yarda da namu in bai yarda da namu ba to nashi zai zamo ainihin haba'an mansura aha
مجھے أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا الله مدوكاكين سركي أولئك waɗannan wanda aikinsu ya lalace allazina su ne waɗanda kafaru bi ayati rabbihim suka kafirce wa ayoyin Ubangijinsu gashi nan Allah ya turo annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama da Alƙur'ani ya zo ya karanta musu Ƙur'ani ya karanta musu tauhidi da sauran ainihin ibadu gaba ɗaya sun ƙaryata. wani kayi kai ƙarshe sun ƙaryata gamuwa da ubangijin ma sun ƙaryata tashin kiyama da hisabi da sakamako da hukuma duk sun ƙaryata to wannan abubuwan da suka yi fa habidat amalun aikin su gaba ɗaya sai ya rushe gaba ɗaya saboda haka yanzu sun je lahira fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna Allah ya ce ba za mu kimanta su da wani ainihin abu bai mal kiyamati ranar tashin kiyama ranar tashin kiyama zai zama dama ai Allah ya ce fa man saqulat mawazinuhu ko wanda ainihin aikin alkhairin shi yayi nauyi to su ba su da alkhairin balle yayi nauyin ba su da kima ko kadan ranar tashin kiyama malamai suka ce misali in aka je su ba su da abin aunawa balle ma auna a ce yayi nauyin misali kamar an zo ne in kasuwan auduga sun ɗauko auduga sun kawo gari kowa yana tunanin audugan shi kilo dubu kaza ne shi wannan audugan da ya kawo cikin dare sai wuta ta ƙona to yanzu washe gari me za a auna kaga aikinsa ya tafi a banza kenan saboda haka falanu kimu lahum yawmal qiyamati wazna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yuta bir rajuli at-tawili al-aquli ash-sharubi yace fala yazinu junahu ba'udatin yace ranar tashin kiyama za a zo da mutum zaka ganshi dogo kato mai ci mai sha wanda ya haɗu amma kuma an zo auna bai kai fufuken sauro ba saboda me saboda ya zama haba'an mansura gaba daya falanu kimu lahum yawmal qiyamati wazna ذلك جزاؤهم ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا الله مدوكاكين سركي يچه ذلك aga wannan jaza'uhum sakamakon su shine jahannamu utan jahannama me yasa za a sa su a utan jahannama bima kafaru sababin kafircin da suka yi wattakadu ayati kuma suka rike ayoyi na wa rusuli da manzanni na huzuwan suka zamo abin izgili an karanta musu ayan Allah an nuna musu cewa wannan manzon Allah ne sai su ce a hazal ladhi ba sallahu rasula wannan din Allah zai aiko manzo eh in dai Allah ne ai sai dai aiko mala'iku sai dai kaza kaza hakanan suna yi wa ainihin annabawa izgili suna yi wa ayoyin Allah izgili to wannan shi ya kai su ainihin wutan jahannama din mhm إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا Allah madaukakin sarki ya ce innal lazina amanu wa amilu salihati dama haka al'adan Qur'ani yake idan ya faɗi azaba ya faɗi azaba sahabbai suka ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai hankalin sahabbai ya tashi sai Allah ya ce ba da ku ake ba ai waɗanda suka yi imani su ga bangaren da suke innal ladzina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata aiki nagari kaga kullun imani yana haduwa da kyakkyawan aiki duk mutumin da yace ya kai matsayin da ba su yayi ibada ba to wannan ya fita a matsayin masu imani imani shi ba zai mara aiki ba ba daidai bane mutum har ya rika tunanin wai yau ya kai matsayin da wai ba su yayi sallah ba ba su yayi azumi ba halal da halal ma duk babu kaza to wannan fa halaka ne wannan usuli ne ya wasalu ne zuwa ga wuta saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya gama rayuwar shi ran da zai yi wa Fatima sai da ya bude ga ana sallah yana murna sannan har ya fito ya ja sallah yana zaune sayyidina Abubakar yana tsaye mutane sayyidina Abubakar yana bin manzo Allah mutane suna bin sayyidina Abubakar kaga har ƙarshen rayuwar manzo Allah ya tsare da ainihin sallah haka nan kuma dukkan bayin Allah dukkan ainihin bayin Allah tun daga sahabbai har wanda suka zo bayan sahabbai har shehunne har kudubai babu wani babban shehin da aka ce wai ƙarshen rayuwarsa ya daina yin sallah babu to ya za a yi kai a ina ka samu duk wanda kake bi da in dai mutumin kirki ne babu wani wanda aka ce yana tafiya yana tafiya matsayin shari'a kai ya gano inda har ainihin za a kure a ce an daina sallah ko a ce an daina azumi ko a ce halal ya zama haram ko haram ya zama halal babu saboda haka duk sharaɗin imani sai an haɗa da kyakkyawan aiki innal ladzina amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi ainihin imani wa amilu salihati suka aikata aiki na ƙwarai dama biyun su ya haɗu idan ka yi aiki mai kyau ba imani aikin zai tafa ba mansura ba zai aiki ba idan kuwa ka yi imani amma ka ce ba za ka yi aiki ba to imani ba zai yiwu ba kamar yanzu misali mutum ne ya gama digiri ya gama masters ya zama duk abin da ake bukata ya gama ya ce aka ɗauke shi aiki aka yi komai sai ya ce to amma ba ni na yadda na gama komai amma aiki ba zan rinka zuwa ba za a bashi albashi ta ya za a bashi dama ai aikin shi yake tabbatar da ainihin imanin naka saboda haka dan mutum ya yi imani bai yi aiki ba kar ya yaudari kanshi Allah ya ce innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula to waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na ƙwarai kanat lahum jannatul firdausi nuzula su kuma aljanna ta firdausi firdausi ita ce maɗaukakiyar aljanna aljanna tana da hawa hawa har hawa takwas hawa takwas ɗin nan kowane ainihin hawa yana da nisan kamar tsakanin sama da ƙasa sannan kuma kowace matar aljanna ta kowace hawa aka ce in ta leko tana disar da hasken wanda yake ƙasanta to firdausi shine na ƙurewa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sa'altumullah fas'alu mene fas'aluhu al-firdausa in za ku roki Allah ku roke shi aljannan firdausi to wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai su kuma masaukinsu na farko ma shine firdausin kamar yadda wa'yancan jahannama ita ce masaukin farko to su kuma firdausin nan ne masaukin farko da Allah zai sauke su a ciki sannan khalidi na fiha ko za su dawwama a cikin wannan firdausi din la yabguna anha hiwala ba za su nemi juyawa anha gabarinta ba kasan gurin da yake bai kure ba shine har in kana gurin zaka hango wani gurin da zaka ce mu Allah kai mu matsayin da zamu tashi a wannan gidan mu koma wancan gidan to shi firdausi nan ne kurewa saboda haka in je mutum yayi aiki mai kyau tare da imani Allah ya karbi aikin shi to tun farko a kurewan za a je shi sannan ajiye shi a kurewan shi ma din ba zai ma yi sha'awan cewa yayi intikali ya fita daga wannan gurin ya koma wani guri ba za su dawwama a ciki ne har abada khalidi na fiya la yabguna na yi wala ba za su nemi juyawa an ha gabarin wannan firdausi din ba
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا Allah madaukakin sarki ya ce, Ƙul lauka na albaru midadan li kalimati rabbi, ƙul gaya musu, ka ce lauka na albaru yau da a ce kogi, wannan in an ce kogi fa ba irin wannan kogin gwange, kogin neja, kogin kaza ba, kogin duniya barumaliya ɗin nan, wanda ya kewaye barin muhid wanda ya kewaye duniya gaba ɗaya wannan ruwan, gaba ɗaya a ce zamo midadan tawada. na me li kalimati rabbi na rubuta kalmomin ubangiji na ka ce musu lana fidal baru da kogin zai kare kabla an tamfa da kalimatu rabbi kafin kalmomin ubangiji na ya kare hikimomi na ubangiji da ainihin ilimi na ubangiji da a ce kogin duniyan nan gaba daya zai zama tawada itatuwan duniyan nan gaba ɗaya su zama alƙalami a rika dosana ana rubutawa to duk za su kare kalman ubangiji bai kare ba ka kenan ilimin Allah ilimi ne wanda baya karewa ma inda ku yanfadu wa ma inda Allahi ba kaga wannan kamar hidaba ne ake yi ga annabi Musa da annabi da Khadir wanda annabi Musa gashi yayi magana da Allah ya samu attaura ya kai ainihin matsayi a ilimi ya zo aka nuna mishi wani bawa wanda shi ba ambaci sunan shi a ƙur'ani ba amma aka ce karatu a wurin shi to da shi ɗin da kadir ɗin gaba ɗaya iliminsu an ce tsuntsun da ya zo ya sauka a gaban jirgin nan ya ɗosani ruwa kadir ya ce wa musa ka gama anan wannan tsuntsun da ya ɗosani wannan ya ce ya ce to in an gwada ilimi na da naka kaga shi ba Allah ya ce wa allamna wa min ladunna ilma shi kuma annabi Musa wa kallama Allah Musa taklima yace ilimin mu gaba ɗayan an hada bai wuce kaman abin da tsuntsun nan ya dan caka a wannan ainihin tekun ba to haka ilimin Allah yake shine yake cewa da lanafidal baru da kogi gaba ɗaya zai kare kabla an tamfara kalimatu rabbi kafin kalmomin ubangiji na ya kare walau ina bi misli madada kuma ba wai wannan kogin ba fa da za a zo da ainihin kwatan kogin wannan kogin a zo da koguna madadan su yi madadi ga wannan kogin su yi kari to duk za su kare ilimin Allah bai kare ba kaga wannan yana nuna mana ilimin Allah ba shi da iyaka kenan har ma a wani waje yana cewa wala wannan ma fil lardi jami'a min yawa aqlamun wal bari yamuddu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah da ce itatuwan duniyan nan gaba ɗaya za su zamo alƙalami sannan wannan tekun a samu teku guda bakwai a hada a yi ta rubutawa a yi ta rubuta kalmomin ubangiji ya ce ma na fidar kalimatu rabbi Ah, to shi ne ya ce walau jina bi misli madada ko qul innama ana basharun mislukum قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Allah madaukakin sarki ya ce kul gaya musu innama ana basharun mislukum ni fa ni ma mutum ne dan adam mislukum irin ku mai jiki da hannaye biyu da kafa biyu da baki da ido da kai da sauransu amma sai dai bambanci na da ku ni din yuha ilayya ana mun wahayi ko yanzu ma zaka ji an ce wai annabi mutum ne eh mutum ne ana basharun mislukum mutum ne kwatankwacin ku amma kuma bambancin yuha ilayya wa ake wahayi ka gani yuha ilayya ya ce ana wahayi zuwa gare ni kaga bambancin kaku wannan bambanci ne fintin kau innama a annama ilahukum ilahun wahid wahayi na farko da ake min shine ainihin in umurce ku tabbatar muku da cewa annama kadai ilahukum abun bautanku ilahun wahid abun bauta ne guda daya kaga da abin da manzo Allah dama ya fara kira kenan tauhidi a yadda cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wannan shine ainihin kira na farko sannan sauran ainihin kiraye-kiraye ya biyo bayan shi shine inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya ana mun wa ana wahayi zuwa gare ni cewa annama ilahukum ilahun wahid abun bautan ku abun bauta ne guda ɗaya tak ba a ainihin tare tashi da komai indiyana su a tsira faman kana yarju liqa rabbih Allah madaukakin sarki ya ce duk mutumin da yake ƙaunan gamuwa da Ubangijin shi ya samu kyakkyawan sakamako to falyamal amalan saliha ya aikata aiki aiki na gari duk mutumin da yake yaudaran kanshi yana aikata ainihin munanan aiki yana cewa ya aljanna na mai rabo ne ai ainihin Allah shine mai Allah Allah Allah mai jin addu'a ne zamu roki Allah daga ƙarshe zamu tuba zamu yi me mai adari ma yake fa inna min alamati shiqai ko yana daga alaman tsiya cewa in dai har mutum yana so ya samu kyakkyawan ƙarshe Allah yake fa li amal amalan saliha ya aikata kyakkyawan aiki sannan abu na biyu wala yushrik bi ibadati rabbi ahada kar ya tare ta komai da bautan ubangiji shin aka ce wannan abin na Allah ne ka yi shi tsantsan dan Allah kar ka yadda ka hada komai da Allah wajen ainihin bauta mar in kai wannan abubuwan to za ka samu kyakkyawan sakamako a ƙarshe Allah ka ba mu kyakkyawan sakamako za mu dakata a nan sai gobe insha Allah za mu ci gaba aha alhamdulillah bunda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan shi bunda muka yi kuri Allah ka gafarta mana insha Allah gobe da jibi ba za mu yi karatu ba ina da dan tattaki sai ranar asabar insha Allah Allah ya samu dace akwai mai tambaya aha ba ni ruwa in sha ciki kuna ko eh ba sa neman juyawa an ha gabarinta yanzu misali in gidan ku daki ɗaya ne ko daki biyu kana buƙatan ƙarin aure ba za ka ce a nema ma babban gida ba to su wanda suka shiga firdausi ba sa neman tashi daga nan su koma wani waje ba sa neman wannan eh ka ce mai mana
duba da suka dalka shi kawo bayanin sarakuna da wani da kuma
a cikin a falaloli diyawa kai falala na ƙarshe ma yanzu wayannan ayoyin da muka karanta innal ladzina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdausi zuwa ƙarshe malamai suka ce duk mutumin da yake son yayi wani abu na kiyamun laili da daddare in dai karanta wannan ayoyin zuwa ƙarshen sura ya ayyana lokacin da yake so ya tashi to sakan ba zai kara ba Allah zai tashe shi alright in dai kana so ka tashi ka karanta to sakan ba za ka kara ba sannan duk mutumin da ya karanta suratul kafi ranar juma'a to zai samu rahama tun daga wannan juma'a zuwa ainihin wata juma'a da za ta zo Allah zai haska mar wannan tsakanin ba zai sha wahala ba tana da fa'idoji da yawa suratul kafi alright kuwa tana da fa'idoji da yawa na yuha ilayya mhm eh mana annahu basharun amma shi ma yace wa annahu khairu khalqillahi kullihim saboda yuha ilayya din to wahayin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya sha bamban da wahayin da aka yi wa kowane annabi tunda Allah ya ce kuntum khairu ummatin ukhrijal nasi to sai ya zama kuma wahayin da aka war shine alqur'ani alqur'anin nan sai ya kunshi dukkan littafan da aka saukar daga sama kuma dukkan littafan gaba daya sai aka ce gaba daya a ajiye aiki da su a komawa alqur'ani kaga kenan ashe wahayin da aka war din babu wayi kaman shi kaman yadda shi ma manzon ba turo manzo kaman shi ba shine ya ce wa annahu khairu khalqillahi kullihim mhm na'am ayan karshen da yake cewa fali amal amalan salihan eh yana idafa ne ga illal zina amanu wa amilus salihat eh shine mana shine falli amal amalan saliya dama can ya ce ai wanda suka yi imani suka aikata aiki na kwarai to nan kuma ka ce kai ba kana son kyakkyawan karshen ne yace to ka aikata aiki na kwarai in ka yi aiki na kwarai to kawai insha Allah garanti za ka samu in ji Allah bai rusa ma aiki ba Allah ya kiyaye mu da abin da zai rusa mana aiki aha Allah ya samu dace ya ci abin nan kullum sai ne Allah ka bamu dare kuɗi Allah ya barka Allah ka rubuta wannan asiri Allah ka biya wa kafin cin da kai